wannan yana tambaya ne da Allah ta ce malam Allah ƙara wa malam lafiya tambaya na anan menene wannan hadisin yake nufi dangane da naha an shigar auren shigari akwai aure ne da ake ce da shi auren shigar Allah mai da malam gida lafiya daga ɗalibarka mutum ya shirya aure da shi da kamar ka ce ga 'yata baka ga 'yata nan zan baka ka ba wa ɗanka kai ma ɗanka mai canjin aure kai ka auri na wani na auri naka amma babu sadaki auren da za a kafa sharaɗi tsakani da sharaɗin kai ka bani naka ni in baka nawa biduni sadak to wannan bai halatta ba haramun ne sadaki wajibi ne sharaɗi ne tilas ne a aure dole sai an ba da shi wannan ta ce malam shekara nawa ne mace take fara yin al'ada ya danganta ga ita macen malamai sun ce daga shekara tara ma mace tana iya yi fara al'ada shekara tara idan da zaman lafiya tana cin abinci mai kyau a gidansu babu tashi hankali ba aikin wahala girmanta za ga suna girma da wuri shekara tara shekara goma sha ɗaya sha biyu duk wannan duk mata suna yin al'ada shi yasa mace tana cikin haɗari da yawa saboda ta fi balaga da wuri yaro namiji sai ya kai shekara sha biyar sha shida sha bakwai yake balaga kuma ke kuma kina fara wannan al'adan balaga ta zo miki kun ga aiki ya same ta shi yasa aka ce a tarbiyyantar da mata kuma a sa ido a kansu a koya musu addini da wurwuri saboda rayuwarsu nan da nan take tafiya wata kuma tana iya wuce haka din ya danganta ga kwanciyar hankalin mace da kuma natsuwarta kisa an ce matan birni sun fi balaga da wuri sun fi fara yin al'ada da wuri saboda matan ƙauye yayan ƙauye yarinya take iya dadewa ma ta kai shekara goma sha ma bata fara al'ada ba saboda kullum ana daji an tafi roron wake an tafi kiwon shanu an tafi kasuwa talla ana wahala amma 'yan birni ba su da aiki sai dai su ci abinci su koshi a ɗauke su a mota a kai su makaranta su fito suna yi waya wa direba ya zo ya ɗauke su ya kai su sun je su fada akan gado su ci abinci su koshi su kunna abun kallo ba sa komai ba wanki ba goga ba shiga kicin ba a komai a ci a koshi dole suke haɓaka da wuri suke girma sai balaga kuma sai littafi sai rubutu ai kwarai da gaske ba an ci daɗi ba to akwai kuma lissafi ai kwarai da gaske mala'ika yana nan yana rubuta miki duk abin da ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid so duk wanda yazo tirka yan mata a gidansa ya ajiye su to ya sani akwai aiki a kansa wanda yarinya tana fara yin al'adar nan tana fara wannan al'adar tana haduwa da namiji zai iya dauki ciki shine hadarin so ya kamata mu kiyaye Allah ya tsare mu da Allah malam wai haka ne idan aka fara sallar hudubar sallar juma'a ba a sallar nafila wai haka ne ba haka bane ana yi a kirkiri sallar nafila ne bayan liman ya fara hudubar wannan bai halatta ba amma ya zo cikin sahih bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب إذا أنتم يزو صلى الجمعة الحال اللي من ينهدب ولا يجلس حتى يصلي ركعتين kada ya dai zaura sai ya sallar raka biyu kaga annabi ne ba da malasisin yin nafila kenan kenan ya halatta idan liman yana yin huduba kai nafila in ka taho daga gida ana huduba kafin ka zauna kai raka biyu kafin ka zauna amma haka kawai baka kirkiri nafila ba sai da ya tashi ya fara inna alhamdulillah kai kuma ka tashi ka fara nafila to wannan kuskure ne ba daidai bane ka saba wa shari'a akwai wasu takaddu da littafai na fikihu da ra'ayukan wasu malamai da suke hana haka din to amma dai annabi ya bada dama tunda kuma manzo Allah ya bada dama ai zance ya kare ko ba ka bane da fatan malam ya zo lafiya Allah ya mai da malam gida lafiya malam ina neman a taya ni da addu'a na koma gida na koma gida kwanakin baya sai na ga Allah ya jarrabi mahaifiyata da shiga shi'a subhanallah ka a'udhu billahi idan na gaya mata cewa ba akan gaskiya take ba sai kannanta su zo suna ziga ta suna cewa wai ina mata rashin kunya malam a taya ne da addu'a Allah ya ganar da ita gaskiya da ita da kannan nata baki daya ta ji wani ibtilai tsohuwa da shi'a da ya kai wannan aibe ba abu ya baci kwarai da gaske wannan kuma kaka tona bakin cikin da yake tattare da shi a ce mahaifiyarka tana zagi abubakar da umar subhanallah to wannan shine masifar da suke fuskanta al'umma mai farko muna yi masa addu'a ya Allah albarkace wannan da da yake sha'awar yarsa ai mahaifiyarsa ta dawo kan hanya Allah Allah Allah ka duba hannunmu ka taimake shi ka shirya da ita ka dora ta akan shirya ka faranta masa rai da dawance sunna kar ka ɗauki ranta tana kan wannan mummuna aƙida to kaga wannan kowace kuma yana nuna muku wani abu kenan suna nan suna bin har matan suna farautar su koya musu la'anci sabon annabi su tsine musu albarka shine fushiyancin karka ɗauka wani abu ne kawai inda ka iya zagi kawai ka zagi abubakar ka more ka zagi yazidu ka more ka zagi mu'awiya ka more kawai shine wannan shiyanci kawai ka yi rijista kawai su kuma abin da suke so kenan ga abin zagi da yawa a duniya amma ba za su zage su ba sai wannan to daman duk lokacin da mutane suka wayi gari ba a nuna musu falalar sahabban ba sai ake nuna musu falalar wasu mutane wai waliyai ko wasu shehunai to shi mutum idan an gaya masa tun daga tasowarsa aka nuna masa darajar wani to yana kiyayewa darajar shi ko ba ka bane yanzu duk mai son waliyai da shehunan nan kafin ka kautar da shi daga sanin ko daga girmama ko daga kambama waɗannan waliyai da shehunai fa za ka ji jiki dan me dan akai aka gina shi to aqida ta ahlus sunna abin da ake gaya mutane cewa a gina mutane a gina mutane akan son sahabbai da kauna sahabban nan tun suna yara ta yadda idan mai wawura ya zo wawura ba zai iya tasin su ba ya'yanka tun suna yara sun san darajar abubakar da umar da usman da aliyu to amma ya lait ba yi musu wannan ba an kai su makarantun islamiyya sai waƙoƙi kawai ake ta yi waƙa waƙa waƙa kullum waƙa ku koya wa 'ya'yanku da iyalanku san darajar sabon annabi matanku ku koya musu akwai kafafen watsa labarai suna sa wazukan suna ji za su iya bin su fashe-fashen nan da suke suna iya za su bi su za su bi su za su ji yanzu wannan kaga tsautsayi ne ina jin ya ɗebe ta ta fada kuma Allah ya jarabe ta ƴan uwanta suna yi shikenan aqida shiya ba aqida ce ta kware ba mugunyar aqida ce amma mutane har yanzu da yawa wasu basu fahimta ba wani suke kamar wani abu ne babu wata riba wai dan ka zo kana kana bata wani ka ce wai kar abun abun nan ɗinsa ba riba amma abun is reality ne inji bature a fili yake yi ba yanda za a ka zo ka zagi waɗannan mutanen kuma ya zama addini ka daidai ba yanda za a ka zo ka zagi ka zagi matan annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ya zama addinin ka daidai ne to ya za a ka ce ma kana son manzon Allah kuma ka ce matansa matan banza ne shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam komai da Allah ya masa zabe masa gaba daya duk musulmin kware ya riga san Allah yayi wa annabi zabi ya zaba masa rayuwa ya zaba masa imani ya zaba masa wurin zama ya zaba masa dabi'a ya zaba masa hali ya zaba masa abokanai ya zaba masa sahabbai shikenan yanzu sai a ce shi kuma duk gatan da yake da shi a wajen Allah Allah bai zaba masa mata ba sai a ce wai ya hada shi da mazinaciya wai Aisha mazinaciya ce sai a ce wai kafira ce wai ya hada ta abin nan a garin nan fa abin da ake fara wannan zagaye zagayen fa wallahi kariya ake samu a mata fenti baki wallahi a ɗauki kwali bandar a rubuta sunan aisha a ɗauki warin takalmi a ɗaura a wuyanta a rubuta sunan aisha ana rike da ita ana dukanta ana kora ta aisha a garin nan fa ake wannan abu ko a samu kare a rubuta sunan muawiya a jikin shi wallahi lazimu nake gaya mu haka fa ake yi kuma ba wanda yake magana sai ahlus sunna su sauran yan uwa yan dariƙo kowa ya shiru tunda ba shehinsa aka zaga ba yanzu da wani shehi ka kira cikin shehunan nan ka zaga to ka ji wani abin da zai faru amma tunda ba shehunansa aka zaga ba ba su yi magana ba an bar ahlus sunna kawai su ne suke tawo saboda su suka damu da sahabbai tilka idan qismatun biza illar abin da ya fi komai ciwo shine suka zo raruma suka raruma sai suka shiga cikin wasu da suke da wasu suna son shehunnai su suna son waliyai sai shi'ar sai suka wabce su sai suka shiga cikin su sai su ma suka kara wa shi'ar karfi su ma suka zo suna zagin sahabba wai yanzu wai mutum musulmi wai dan Kano dan garin nan dan cikin gari wai ya bude baki wai yana dura wa Muawiya wai ashar wai a Kano wai a garin nan wai dan garin nan dan garin nan wallahi wallahi garin nan bai dace da zagin sabon annabi ba wallahi tallahi garin nan ba ba garin zagin sabon annabi bane wallahi kuma wannan muguwar ɗabi'a ce aka ɗauko aka sa mutane ita kuma wallahi bai kamace ku ba wallahi mamaki ko azuka muka je mutane suna ɗaukan Kano wallahi ba wani shi'a wallahi saboda sun san Kano akwai addini amma abun mamaki unfortunately in ji bature abun bakin ciki abun ciwo wallahi mawuyan nan su ne fa masu rubuta wahayi fa wannan qur'anin fa amma dan raina hankali wani zuwa yake cewa ya ai ba wani ai ba abinda hadisan da suka ce yana rubutawa wa sakataren annabi ne ai wasiƙa yake wa annabi wai wasiƙa yake masa wai baya rubuta qur'ani kaji fitan girman Allah to in ma ya rubuta wasiƙa shi yana da matsayi yana rubuta wasiƙar ma rubuta annabi wasiƙa abu ne karami sakataren annabi kenan ka tabbatar da wannan to ka zagi mai rubuta annabi wasiƙa wai yanzu wai yara wai a garin nan wai abin da suke yi wai ya samu yaran da suke bin wannan shiriritar wai ya samu lambobin wayan malami wani malami sai ya kira shi malam wani ina gajiya ka kare mu auye ko mu duddura masa ashar ko mutum ya daga malam wane ya wane sai ya kira sunan mu'awiya sai idan na musu ashar wallahi talla abin da ake kenan saboda abin da koya musu ku ci gaba da zagin mu'awiya mu ga me za ku ci riba daman na gaya muku lokacin da mutum ya kwashe kwashen sa ya ga matsiyarsa ya ga ba yanda zai tafiyar ba ta tafiya to dole sai ya nemo wani abin da zai tada kura a rinka jin sa shine kawai abin tausayi yaran da ba su je makaranta ba ake ɗiban shine abin tausayi ko ba komai kowa ya yadda mawai dai sahabi ne to qur'ani kuma ya yi wasu sahabbai ajiye wannan kawai ya isa a yi masa alfarma mana kasancewar sabon annabi ne koma me me za a yi da shi an ci mana Allah gyara mana amma mutane ba san illa shi'a ba ne ba a sai hankali sai nan gaba tukunna wallahi tallahi Allah kiyaye mu wannan yana cewa da Allah ya magana sallar tasbih ingancinta riwayar bata inganta ba salatu tasbihi kamar yadda da yawa cikin malamai suka faɗa albani ya kawo cikin littafin misfarul mishkatul masabi zai cewa a wani wurin nan in ma ya inganta ta amma da yawa malamai sun ce bata inganta ba wannan ya ce assalamu alaikum allah kara malam lafiya don allah malam muna tuni muna tuni da karatun sur da karatun sira da kake na masallacin abdullahi bin abbas don allah malam a taimaka domin mutanen unguwa suna cikin maraicin karatun malam don allah don allah don allah a taimaka Allah ya saka da alheri insha Allah wannan ce assalamu alaikum malam da Allah ya halatta cewa mahaifiyarsa da'a wajen aikata fida ko mahaifinsa ce wai sai mutum ya aikata wani abu na bid'a dole a'a annabi ya faɗa a cikin hadisi la fa'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ba yin da'a wani abun halitta kowa ya shi wajen saba wa Allah matukar wannan abun Allah ne saba wa ubangiji ne to sai a ba su hakuri a ce ku yi hakuri ko ba haka bane ba ku yi hakuri Allah ya muna afuwa gaba daya amma dai kar a kar a saba wa annabi kan aikata bid'a saba wa manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama bi ahlari ma haka ya faɗa ba a yi wa wani da'a wajen saba wa ubangiji so don mutum ya zo ko mahaifi ne ko mahaifiya suka ce sai ka aikata kai musu bayani ba su fahimta ba ne ba idan ba su gane ba ka sa wani ya musu bayani in duk da haka dai ba su gane ba dai to ka ba su haƙuri haƙuri za ka yi ta ba su ce ai haƙuri ai haƙuri ai haƙuri wani ya bugo min waya na cewa wallahi mahaifiyarsa ce ya dawo ta ce sai ya shirya ta ce ya shirya ya ce ya ce ajiya ina za mu ce ka shirya ni ce maka ko sai suka shirya ashe gidan boka za ta kai shi suka je ta ce abin da Allah wannan danta ne tana so a kafe mata shi sunan wani wai dan kafi kafiya kenan ce yana gani za ta ɗauki dukiya tana ba wa malamin nan ya ce yake shi ya yi karatu ya je ya saurari ilimi shirka iya shirka to wannan tana ta gojewa bokan nan a ba da maganin tsari a ba da kaza ya ce a yi kaza a yi kaza ya je haɗa su da su rubutu su layu su guru su wane ne su wane ce in ya zo ya tayye sai ya ce bai san ni kuma ahlus sunna bane ba sai dawo tattara kayan aka ba shi ce je tukuikuya sai je ajiye sai gefe ta lura baya yi sai ta kira shi ɗakin ta zo ka sha zo ka sha ba rataya haka wani ya shiga matsala to ba ma wannan ba bini bini da ta dan samu da zai ce duk abin da ta samu akan bukan nan yake karewa da ta samu kuma sai ta ce maza maza zo ka shirya mu tafi zo maza mu tafi to waya zai kaga wannan ibtila'i ne gaskiya bai halatta ka je ba ai kware da gaske bai halatta ka je ba saboda ka yi kokari ma ka kukutar da ita ta kanta annabi ya ce duk wanda ya je gidan boka sallarsa kwana arba'in babu yanzu a na tsohuwar ta ka gidan bukan nan da ta je kwana arba'in ko ta yi sallah allah ba zai karba ba kai dai za a yi ma uzuri tilas aka yi maka amma in ka yadda ka sake zuwa ka bi to kuma ka shiga hukunci to kaga yanzu kamata ya kace cuta ita ba wai kuma ka ƙara yawan kustoma kai ma kana zuwa ba malam malamai bokaye suna barna fa a ƙasar nan fiye da yadda kake tsammani su yi ƙarya su ci kuɗin mutane su yi zalunci ci kuɗin mutane ai ha'inci a ci kuɗin mutane kuma ba wani abu kurin harka suke ta aljanunsu kawai suna ta shedancinsu wanda ya bilibin ya yadda shi kenan sai ga abun ya mai tasiri wanda kuma bai dawo abun da zai same shi a wani bokan da ya sai ma ba abin da shi ma bai da komai inda ya isa yi wa kansa wani abu mana ya zauna yake zaman addu'a inda zai samu ma kuɗi ko zai samu wani abu me yasa bai zama manyan babban mai kuɗi ba ka je gurin boka ka gari ga kamata fita sa dan renan hankali kuma ya ce wai zai ma addu'a wai ka samu kuɗi ka je ka ganshi yana cikin gida yana cikin talauci yana cikin bukata kuma duk shine wai zai nema maka kudin wai shine zai maka hanyar arzikin kuma ka zo ka gama ka dauki 500 ka bashi kamar zai sujada ya gode ko kai ka yadda musu tawaye kawai ƙarya suke wallahi ba mugun makareci irin boka kwarai da gaske Allah ya mana afuwa ya raba mu kuma da sharrin su da makircin su Allah ya ji kan mamatan mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh